الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونذكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a yinin 23 daren 24 ga watan 12 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 Allah ta'ala muke roko ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa a ci gaba da karatun littafin tauhidi malam ya fara taɓo mana ɓangaren shirka abin da ke rusa tafiya har muka ji wani hadisi mai tsoratarwa hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yarda na kawo mana shi mana bayan mun karanta hadisin mun zo muna bayani hadisin akwafu ma akwafu alaikum shirkul asghar ko a shirkul asghar fa su'ila anhu faqala riya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce abinda na fi ji ma al'umma na tsoro shine riya ya ce musu karaman shirka ne suka tambaye sa me kuma karaman shirka kenan shirka kala biyu ne eh akwai karama akwai babba ya ce to karaman na fi ji muku tsoro to sai muka ji kuma gashi wasu bayan allah guda uku dukkan su musulmai ne ai ba arna bane an gane maganan ko su amma kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama cikon hadisin shine ya ce ma abu huraira kaga guda ukun nan awwalu ma tus'aru bihi yawmal qiyamah yace su ne farkon wanda za a kunna wuta da su Muhammad Salih al-Munajjid a cikin silsilatu a'malul qulub littafi ne ma'ana jeren giyan ayyuka na zuciya kawai ya tattauna littafin kamar girman riyadus salihin ne ina da ita kamar girmanta littafin kawai yana bayani ne akan aikin zuciya ba maganar sallah zakka azumi a rikicin na can saboda ibn hazmin al-handalusi yake cewa matsayin ikilasi yi don Allah kenan ko wanda yake kaucewa daga gurin kenan yace kaman jiki ne da rai idan aka zare rai akwai jikin kuma ina ce ana zare rai za a ce wani kuma ya tafi ba ga bane to idan ka zare ikilasi a ibada duka aikin banza ne misali yanzu kaga sallah na misali magariba na da raka guda nawa duk ka gama ruku ka gama sujuda duk gaba gaba daya idan aka zara wannan ikilasin shikenan an dai hada ma kasa karo ne kawai abin da aka yi kenan to kaman gangan jiki ne kana zara ran kamar wani abu ne kawai jiki haka kaku yana da muhimmanci kamar yadda kasar rai ake tarewa haka ake tare ikhlasi idan riya ya shiga bata aikin yake gaba daya an gane maganan so meriya ba za a ce mishi arne ba don bai fita ba amma kuma duk ibadan shi kuma ba lada kun gane maganan kuwa yanzu mu yi sallah ya gama gashi dai yana na musulunci amma kuma ladan da ake samu daraja 27 ko da biyar wayan Abu Hurairah da Tanna Abdullahi dan Umar an gane maganan shi ba shi da komai yasa shi Allah ka san musamman harkar namu na Najeriya yan a gyara mutum zai bayyana ma zahiri kuma kishiyan haka ne ina a can ciki to shi mai duka tun da ala ya alamu man kalaka huwa latiful kabir ne sai ya leka cikin shi cikin yake leka isa za mu sharɗin da yasa ake karban aiki guda biyu ne na sha faɗan mana a kawo mu sharɗan da idan mutum ya cika to sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta mai dada a yi shi irin yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karanta an samu daya a yi shi don Allah gaskiya waɗannan su ne guda biyu ma'ana za a duba aikin lima da kaifa da larabci kenan za a fara duba aikin leƙawa Allah zai zuciya don waye sai ya ga don Allah a kai ibada to sai ya leƙa ibadan kuma ya ga irin yadda ambasada ɗin shi annabi Muhammad salama ya karanta tsaye sai ce mala'iku ku rubuta lada saboda akwai ibada kuma da mutum yana da ikilasin amma kuma ba shi da lada taji kuma kun gane maganan kuwa muna magana an gama sallan ba mene to akwai kuma wanda don Allah akai amma kuma ba lada saboda ba ai koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama an gane maganan kuwa yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma shi daman dalilin aikuwa na sallama yasa ya gama sai yace sallu kama ra'aytumuni yace ku zo an nima na suka ko yace ku zo ku koyi aikin hajjin a guri na saboda me idan mutum ya je aikin hajji don Allah amma bai irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba shi da lada idan ya sallah don Allah amma bai irin ta rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam ba shi da mene idan ya karanta alkur'ani littafin Allah ko bai karanta irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba shi da mene idan yayi zikiri ambaton wa yake nan don Allah amma ba irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ku gane maganan fa yakan cika blank ɗin farko amma annabi yana faduwa ma'ana harkan shi yana yi don Allah riya ma ba ta shiga mai amma kuma wajen koyi da manzo sallama nan ne yake faduwa to wajen koyi da manzo sallama mafutan kenan mutun ya matsi malamai an gane maganan kuwa eh saboda kar mutun ya zama mai wancan tarkon na fasadun kabirun alimul mutatikun akbaru minu jahilun mutanasikun kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dini yatamassak ya ce kaga barna ne babban barna malamin da baya aiki da karatu barna ne al'umma ya ce wanda ya fi shi kuma jahili mai ibada ba ruwan shi da karatu shi ba duk inda ka gaishe a masallaci yake rayuwa amma shi in za a yi karatu zai kakkaba rigar shi zai fita ana kiran sallah zai zo yana zai zo ya sallah in gama sallah ba zai fi bai da lokacin karatu sai mai ta'alimul muta'allim zarnuji ce na ya ce kaga mutane guda biyu tawa da da malami mare aiki da karatu Allah ya tsare mu da jahili mai dagewa sai ya yi bauta suna kenan so amma shi zarnuji a cikin talimi ya ce to wanda ya fi nabi ne to ba za ka ji karishin ya ce fasadun kabirun alimun mutahattikun barna ne babban barna malamin da baya aiki da karatu mai keta doka sai ce wa akbaru minhu amma wanda ya fi shi barna to shine jahilun mutanasikun jahili mai riko da addini shi akwai kokarin addini amma baya karatu sai ce huma su biyun da malamin da jahili mai ibada din kenan ko fitnatun dukkan su fitina ne fil alamina a duniya azimatun kuma fitinan babba gawaye sai ce liman bi ma fi dinihi ya tamassaku da wanda shi da su yake koyi da kayi magana ya ce malam wani kafi shi sani ne kun gane magana da kayi magana ya ce ga wani nan kullum muna sallah da shi wai giya gurin malami ne tunda yana nan da babban rawanin shi an gane magana to galibi abin da yake faruwa kenan da haka idan mutum ya cika sharadin ikhlasi kuma ana bukatar ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine muka ji hadisin Abu Allah ya kara masa yadda annabi cikon hadisin na kwanaki wancan satin kenan yace ma Abu da kaga waɗannan mutanen guda uku da alaran mancan da mai sadakan nan da mai jihadin nan yace su ne za a fara awwalu ma tus'aru wanda za a fara kunna wutar da su kenan bai kira dan luwadi ba bai kira mazinaci ba bai kira dan fashi ba bai kira bai kira duka waɗannan ba da su za a kunna wutan ba kun gane magana sai tambayar dan wada ya ce to wai za su fito idan ba su mutu suna shirka ba za su fito amma malamai suka ce ka duba alaƙida na buramun salul fauzanin fauzan kusa akwai salul usaimin wancan ya mutu salul fauzanin fauzan da tijo an gane maganan so yayi magana akan cewa malamai da ya zo rarrabuwa akan shi shirka ɗin ƙaraman da babban an gane maganan ya kuma zuwa kan maganan munafunci ƙaraman da babban munafunci ne fak kenan su ce to malamai suka ce idan mutum yana ƙaramin munafunci ana mai tsoron zai iya fadawa tarkon babban shi saboda shi babban ba munafuki ba shi fa ba musulmi ne ba amma dai yana sallah yana ba da zakka yana aikin haji yana azumin ramadana sai wani kuma yana faɗan la ilaha illallah ba biyar ɗin ba kenan amma kuma shi da shi da wutan shi da na fir'auna duka ɗaya ne kuma in ya shiga ba fita an gane magana da haka shi babban munafiki shi dawwama zai yi Allah ya ce a cikin suratul nisa inna allaha jami'ul kafirina sai ce ne wal munafiqina sai ce ne fi jahannama jami'a Allah ya ce cikin suratul nisa yace Allah zai tara zai hada kenan fa da kafirai da munafikai cikin wutan jahannama gaba daya Allah ya tsare mu yace to su ne za a fara kunna me matsalan su shirka wanne suka yi a wurin babban ko karaman kun gane maganan kuwa bara an karo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa man ta'allama ilm ta'allama al-ilma li yumari bihi as-sufaha aw li yubahi bihi al-ulama aw li yasrifa wujuha an-nas ilayhi fala yadkhul janna yace duk wanda ya nemi ilimi saboda ɗayan ukun nan malami kenan ko ita wancan alaramma yanzu mun dawo kawai kowane karatu dai na ilimi na addini an gane magana ya ce duk wanda ya nemi ilimi ɗayan ukun nan yake nufi ko dai ya rinka gaddama da wawaye wanda suka ɗan fara koyon karatu shi dalilin karatu yi tun da ya ga yana da kwakwalwa ba za ya je karatun nan shi ma dai in an zo ana faɗa shi ma ya sa mene baki shi abin da ya kai shi kenan annabi ya ce wannan ba zai shiga aljanna ba mutum na biyu duk hadisin ne guda ɗaya ne fa auli yubahi bihi ulama ko kuma ya rinka gasa da malamai kun gane magana ba gashi ne yana ta faruwa ba wani ya kosa ma malam wani ya ce kaza sai ya faɗi kishiyan shi ko yawa ita comment da haka gaba daya tsakanin su shi yana can masallaci shi kuma yana can masallacin wani ma najidin mai iyawa ne sai ya ce a ba don gudun kar jama'a ba yana so fa ya raddin ne ba amma yana da wani tattarewa kawai ka faɗi maganan ka straight forward ba shi kenan bane yasa galibi malamai da yawa waɗanda su bayan Allah da na hasabu lawal khairu wallahu wasibuhu wallahu zaki ala Allah ahada kusan na faɗa mana cewa baka cewa ma mutumin kirki ne a ina mai kyakkyawan zaton mutumin kirki ne an gane magana ya ma mu mun iya malam mutumin kirki ne ko a na na na sabu li fulanin kai muna sa ran wani mutumin kirki ne Allah ne masanin boye shi shikenan ka zauna lafiya kun gane magana wani zai ce to wai me za ba za ce mutumin kirkin ba Allah dai tausaya mana eh amma akwai wani abubuwa a ƙasa eh na ana lissafa da ana leƙawa da aka ce kai to kowa ko wanda zai fita Allah ya tausaya mana yace auli yubahi ya bihi ulama ko kuma ya rinka irin gasa din nan da nuna isa a tsakanin malamai shi ma fa yanzu ya kawo an gane magana au li yasrifa wujuhan nazire ko kuma ya dauke hankalin mutane ya zama shi yake yayi na nau kenan to wanne ne ba wanne ne ba ciki manna tsakanin malaman ne in ba haka ba me yasa wanda ya fita da jama'a wani malam wani yake jin haushin shi kun gane maganin kuwa inda yana abin shi ne don Allah ko mutum ne zai karantar ba zai karantar ba misali nake badawa fa to amma tun da mutanen mu wani wasu malaman fantawa suke su lissafi to malam wani da yake tashi me yake yi me yake jan hankalin mutane kaji ba sai shi ma ya kama wannan style din yasa zaka ga koi wasu da yawa zaka suna ta kwaikwayon wasu ba ana samu ba ma'ana style din malam wani akwai wanda nake da Allah da kari da Allah tasiri shi da malamin ne yasa ya kai mene kwaikwayon shi amma akwai wanda yana kallon salon ne saboda ya samu mutane su ciyo kashi ba shine suke wani style yanzu ba sai su samu wani babban malami mai mutunci sai su dauko wata magana naki sai su yi mai ratti saboda yan kallo da an ce wani ya yi ma wani ratti to sai da ka tsaya ya kalla to shi wannan tsaya ya kallan ne ya kai shi shi kuma nashi karatun kenan Allah ya samu dace annabi ya ce duka ukun nan ba za su yi aljanna ba duk wanda ya nemi ilimi ana magana na addini ba boko ake magana ba dan ya rinka jayayya da jahilai da sun yi magana ya ce to ku kun karatu ne ma ko kuma a tsakanin malaman ya ce kai ka san ni ba sa anka bane yana alfahari gare shi ko kuma ya janyo hankalin mutane ya san yadda zai jan hankalin mutane su komo ruwa gare shi annabi ce duka uku na ba su ga da me matsalan su riya alaji ba duka san a sani ne ba yace duka ba za su ga ba yana cikin wannan din bane yasa annabi Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa a ranar tasir kiyama inji manzo Allah sallama yace ana haka na shirka ya ana shirki ni na fi wadatan masu hadaka dukkan masu wadata man ashraka fihi ma iya gairi duk wanda ya aikata wani aiki yaje ya hada ni da wani taraktu wa shirka wa bashi da can sallah dan wake yi to sai bawa yana son kuma mutane cewa na akwai zuwa masallaci kaga asalin ibadan Allah ake mawa to wannan san mutane su rinka yaba mishi ko to sai Allah ya bar shi da yabawa mutane asalin karatun Qur'ani wa ake mawa to saboda wannan san mutane su ce wani alaramma ne sai Allah ya bashi da alaramman ka kun gane magana asalin ibadan na Allah ne ko ba shi ake mawa karatun Qur'ani ba asalin ibadan sadakan na Allah ne ko ba shi ake nima yadda shi ba asalin jihadi na waye to shi Allah baya son hadaka ne shi kawai yana so ne in zaka karanta littafin shi kai don shi yabo kushe ba ta su kake ba an gane maganan idan suke kawo wadancan ayoyin guda uku a babin irin wannan maganan kawar da riya manman din nan guda uku da na hutu da na isra'i da na shura man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa fi ilayhim amaluhum fiha wa hum fiha la yubkhasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun da kuma na cikin suratul isra'i man kana yuri ajilata ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yasla madmuman ad'ura sai kuma na cikin suratul shu'ara ay suratul shura man kana yurid harsal akhirati nazillahu fi harsi wa man kana yurid harsal dunya sai ce nu'tihi minha amma ba ma lahu fil akhirati min nasib Allah ya tsare Allah ya ce wanda target din shi ya zai gyara duniyar shi ba ikilasi a rayuwar shi Allah ya ce za mu ɗan ba shi abin da muka so a duniya amma dai a lahira ba shi da rabu nan cikin suratul isra'i ya ce duk wanda burin shi duniyar shi ta yi kyau to za mu ɗan gaggauto mu ɗan ba shi abin da muka dama mu ba shi amma za mu sanya shi a cikin wutan jahannama yana wulaƙantacce abin tuzartarwa na ukun ya ce duk wanda target ɗin shi lahira ne Allah ya ce to za mu ƙara mishi kwaɗayin san lahira wanda kuma duniya ita ce target ɗin shi Allah ya ce za mu ɗan bashi wani abu to amma a lahira ba rabu za guda uku duka suna magana idan aka cire ikilasi to kuma za a samu duniya amma kuma za a rasa ina yasa ita duniya ba in ta ga dama ne ma ta yi da kai ko kai dan duniyan ne sai ta bakka ta wahala kawai annabi isa a hikaya aka ce ya tambayi duniya ke kuma zan naki nawa ne ita wannan duniyan da muke ciki ta ce aina aure da yawa ba za su kirku ba ya ce to waike mutuwa suke su baki ko ko sakinki suke yi ta ce duk kashe su nake yi in ji duniya ta ce duka kashe su nake yi yasa sai na alwata rana irin kyalikyalen duniyan nan ya yi kan shi sai ya kalli duniya ya ce duniya gurrar kai ne ya ce ki rudu wani na amma ni na fi karfinki sau da bawon Allah ne mai gudun duniya dama more ma duniyan nan kana so kaga ka samu sauki ikhlasin kai dan yi lafiya lau to dole sai kai gudun duniya amma idan mutum zai nemi shura riya zai tayi ne ma'ana daukaka kun gane maganar kuwa idan mutum zai nemi son a sani dole sai ya samu ne to shi ma alajin can da yake ba da kudi ana gina masallaci ba me yake nima ba suna ba a yaba mishi to ya kaga da asan dan lahira ba ruwan shi da wannan bara dan kawo mana wani dan tsallaka ku yi hakuri da munasaban riyar tana bata yake amma wa mutanen da suke lahira ne target din su ta yana ba su wahala shine Abdullahi dan Mubarak Abdullahi dan wani a dukiya gaba yake a ilimi in ana magana shiru ake kun gane magana idan ka tafi jihadi kuma sune a wurin kusa wannan abu guda hukun nan to ba cika hada wa mutum ɗaya ba ko a sahabbai kuwa yanzu kaga sai da na Usman ibn Affan attajiri ne ko duniya ma ta yadda saboda shine ba da sadaka a yakin Tabuka yakin Bankwana da annabi ya daga dukiyar da kanshi yake cewa ma darra Usman ma fa'ala bada yau yace kai Usman ko me ma Allah sai ya sa shi aljanna sadaka ya bada kun gane magana sai da aka yi mishi arbishir da aljanna guda hudu guda uku a ciki dukiya ne kusan sanadi an gane maganan kuwa amma biyu garanti su dama kudin ne kawai zalla kawai wancan na barko ana kiran suna aka ce abakar yana aljanna umar yana aljanna usman yana aljanna ali ibn yana aljanna salatu ibn ubaydillah kaga yana cikin guda goma nan sannan ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira garin Ruma nace muku rijiyar Ruma ne kare take boxing take aiki kuma shi siyarwa yake yi sayyidina rasulullahi yace wa zai sayi rijiyar Ruma Allah ya biya shi da aljanna sayyidina Usman ya je ya samu yahudan aka yi ciniki da kare siyar da rabi ya kai miliyan 70 a yau rijiyar ruwa an gane maganin ko don malar lokacin yana mana karatun ashabu rasulullah sallallahu alaihi wa sun wajen shekara goma sha baya kaɗan a lokacin kusan miliyan saba'in din ne tun zinaran tana ai tun dalan tana da daraja kenan ko to a wancan lokacin zinaran da bai hudan ya karba idan da aka buga wanda suka abin da aka kwatankwacin zinaran sai dai bada wajen miliyan arba'in a wancan lokacin rabin rijiyan ana mana bayanin rabin ko shi ne yawa ɗiba gobe shi ya ɗiba Allah ya samu dace kaga kuɗi ne ya jawo mishi ko ba kuɗi ne ba ya sai wannan rijiyar kai wata rana wa annabi sallama kafin karasa wancan yana zaune ce kai masallacin nan ku yayi kada na za a samu wani bawan Allah ya je samu makota masallacin ya ce siya musu wani fegin da yake nan go sannan kuma biya su kuɗin kaji masu abu goma goma kenan ko matsalan ka kila zaka cire a cikin kuɗin ka go to zaka yi wannan ya kasa siya a ƙara samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma ya bada dukiyar da annabi salama a tabuka yake cewa kai usman ko me kama Allah sai ya saka aljanna to amma da yake shi nashi da ikhlasi ya samu dadin abun ko to amma wanda kuma ya rasa ikhlasi to sayyidina usman bin affan ikhlasi ne yake taimaka mu to ikhlasin ya yake shine ka kiyaye duniyar nan menene ka kiyaye duniya shine ka zama mai gudun duniya duk da ake nufi da mai gudun duniya kar ka sa duniyar nan a cikin lissafinka an gane magana abdullahi dan mubarak kafin zan kawo mana ɗaya hadisin tunda ana magana ako mu ma kafu alaikum ashirkum ala sagarko wasu ila anhu fa qala arriya annabi yace ni dai al'umma ta yana ce masahabai abinda na fiji muku tsoro shine karamin shirka suka ce me karamin shirka annabi yace shine riya neman asani abdullahi dan mubarak baban shi shi mubarak din kenan gadin gidan gona aka bashi hausan ya fito ai ko mai gidan gonar ran nan ya taho yana yayi bako ya zo gidan gonar suka zauna suna hutawa sai ya kira mai gadin ya aiki mai kula da wurin kenan ya ce ka je inda apple din ya fi zaki ka je kaɗan ciro mana shi ni da abokin tafiyan ma na bakona ya ce wallahi shi bai san inda ya fi zaki ba kun gane fakanin kuwa shi wallahi bai san inda ya fi zaki ba ban gane baka san inda ya fi zaki ba ya ce to shi dai wannan aiki da yake na ban ruwa da sauransu bai taba dandanan ko ɗaya ba kun gane wasan shi kuwa mutum da ba ya dandana za a ji ba mun gwarancan da wancan da wancan ko shi ne sai abdullahi dan mubarak a shi mubarak din shi ne gidan da ake ce mishi to yana da yarinya aka hada wurin shi ne aka samu abdullahi dan mubarak shi ba saboda dukiya kuma kasuwancin ake idan fa ya asara fa sai kwana ba bacci amma kuma sun ka gane dukiyar suna da yawa in yazo zai yi sadaka yakan ce kuma yan aikin shi kudi bo ka kuna lissafi ku daina lissafi saboda wanda zai bada dukiyar yana barowa ba lissafi zai bada ladan Allah ne mai biya ba to shi yanzu kuma ya sha'u bi gari ne ya ce to shi ma haka yake so a rinka diba ana bada jihadi aka diba muna maganar riya ba na'am arni to ina na samu wannan karin bayani bara faɗa ma littafin ka duba silsilatul amalul qulub na Muhammad Salul Munajjid ina da sauki ya sunan mai littafin Muhammad Salul mene sunan littafin silsilatu a amalin mene to ya dan fi dadi ne ai ma kana hadisan yumtara walakin tasdiqa lazi ne dai ko yana kawo ayyukan zuciya ne da muhimmancin su dan yafi aikin zahiri sallah wannan wani abu ne azumi wannan wani abu ne amma can cikin shine yake da matsala yazo ana jihadi ana yaki da arna to arni ne ya fito ya ce wa za a tulu sanda sahabbai ai su shi tabi'i ne ba sahabi bane an tura mutane ina ganin sun kai uku wannan arnan ba wanda yake dawowa a mubarazan nan kashewa yake to sai ya rufe fuskan shi Abdullahi dan Mubarak yana cikin rindinan musulmai malam da ya fito ba wanda ya gane waye ne shi fuska da ya nade idan kawai ya bari inda zai gan shi yana yin kan arnan nan kafin ka ce me ya kashe shi yana juyowa da gudu sai musulmai suka zo aka rungume shi to shi yayi dan Allah ne baya so mene shi wani kama wanda zai sai ya go wannan labin sai ce ya kake mun haka ya kama fada ran shi kaman ta fita yana bakin ciki ya za a yaye mishi to kaga wannan da dan duniya ne na'am a yana gama ba ku gane ni bane eh ba za ku kabbara ba eh saboda shi shine zai ji dadi yayi ko to irin wannan kaga dan lahira shi baya so a yaba mishi inma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura ba suratul insani ba kenan kafi na biyu muna ciyar da ku dan Allah ne ba ma neman yabo kuma ba ma neman godiya to dan lahira ne yake wannan kaga saboda lahira ne target din shi sa baya neman me ne kenan baya neman suna in kuma ana maganar ilimi ne abdullahi dan mubarak shine fa kadai ya da matan da ba ta magana sai da alkur'ani amma ya iya communication communicating da ita har suka rabu ba ku gane ba shi kuma wannan ya zan sa ina zan samu ka je ka duba kaifa tafizul qur'an sunan littafin kenan na mustafa murad dan misran an gane magana sunan littafin me kaifa tafiz yadda zaka haddace alqur'ani ya ba da duk ka'idojin amma ba ba wai zaka ce ne yanzu na zo gurin ka ni ma na son yi hadda mare gaskiya allazi na jahadu fina wallahi dagewa zaka yi kawai duk an gama baka lissafin an gama calculation baka da gaskiya ba zaka haddace ya kama garin kenan kawai zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulgatun wa irshadu ustazin wa tulu zamanin ko na imamu shafi'i wallahi sai kai da gaske inda in dai a buga ne yanzu a buga maka a ce maka kullum idan kana karanta ta aya daya cikin shekara 18 zaka da alqur'ani idan kana aya biyu shekara tara sai ta wannan buge buge idan kana kullum kana falle ɗaya ba zaka shekara ba zaka haddace alqur'ani to wannan ba faɗi ne ba to saura ta dibiki mana practicing nan ne ake aikin aiko don karka ji sunan littafi ka ce mun ko kila ita na karanta kasan mutanen mu wasu abin da yake dan wasu ne idan su ga wani da karatu ce wata makaranta yayi makaranta suna guiding tabbas suna sai ta ka su nuna ka yadda za ka yi kaza amma fa dalibin ne zai dage ya ka maganan kenan yasa komai karatun makaranta idan dalibi bai dage ba shi zai fita da result ne haka mu koma wajen Abdullahi dan mene Mubarak a cikin littafin mene kaifa tafazun mene Qur'an yadda zaka haddace alqur'ani na Mustafa Murad mata ce yar shekara 40 40 da wani abu ta je aikin hajji Abdullahi dan Mubarak don ka gane karatun shi dan magana da alqur'ani fa sai namiji ita ba ta komai larabci ta iya amma wai ta ce ta alhuna za ta jawo aya ne har yaran nata masu saba amma shi ya ganta ta bace hanya sai da iya communicating da ita har suka rabu kasan ko in bata zauna ba na'am ilimin ya za a yi bara dan haska maka tun da kar mu cinye lokacin ya ganta ne da niqabinta kirif haka zai je aikin haji sai ga hadu da ita a daji haka ta sa niqabi ta rufe fuska tabi'a ce ma'ana bata ga annabi ba amma sun ga sahabbai su ne ake ce musu tabi'ai sabullahi dan mubarak suna cikin manya sai mata sallama sai larabci an gane magana ya ce ke bayarwa Allah daga ina sai ta ce subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linahu min ayatina innahu as-sami'ul basir ayan farko a cikin suratul isra'i albarka ya waita ga Allah wanda ya dauki bawan shi daga masallaci na ka'aba zuwa masjid al-aqsa sai ya gane ta zo aikin hajji ne tana so ta koma kuma ita yar can garin jerusalem ne kaga ayan ne gano fa kun gane maganan kuwa sai ce to ke wai bacewa kika yi ta ce mai yudillahu fala hadiyala wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi kaga ita aya ta yi ne kenan an gane maganan sai ya ce mata to kina neman taimako sai ta ce wa ma taqalu min khairi ya'lamuhu Allah duk abin da kuka aikata na alheri Allah ya san da shi an gane maganin kuwa yawa sai ya zo shi abdullahi dan mubarak sai sun kuyar da raƙumi akan tawo kenan ko tunda ta bace daga ina hanya sai ta ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum suratul nur kenan Allah ya ce ya kuma za ku rinsa idan ku daina kalle kallon mata tana so za ta hauce na ya rufe ido kun gane maganan kuwa sai ya rufe ido ya kawai da mene to ya ce ya ɗan ji ƙaran kamar zaninta ya ɗan yage garin hawa sai ta jina cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu anka duk jarabawa da ya same ku ku kuka ja haka Allah ya ce cikin suratul shura an gane maganan kuwa da ta hauka da kuma ta zauna sai tana subhanallazi sakarna hada wa ma kunna lahu mukrin wa inna ila rabbina addu'an hawa kenan cikin suratu zukhruf kenan an gane magana shikenan bayan ta hau ta zauna kenan sai ya fara jan raƙumin an gane magana to da sauri yake tafiya sai ta kawo cikin suratul luqman wa qasid fi masika wa ghudud min sautik inna ankara al aswat shafi nabiya cikin suratul luqman kenan Allah ya ce ma Lukman yana ba mu dan shi yana ba shi shawara yana mai tarbiya yace in kana magana ka daina daga murya can haka ka rinka yin tsakatsaki ya ce tafiya in ka kare da bakazan bakazan eh to kuma ya ga malam bukari ina so in zan yi wacce tafiya da ya za ku daɗe ba ku gani ba Allah ya samu dace to muna zuwa makaranta a zare ne muka koya tun tudun wadan muna kofar doka Allah ya samu dace so muna mu darura ne ad-daruratu tabihul mene mahzuratu yace wa qasid fi mashika yana ce ma dan kenan a shafi na bi cikin suratul luqman yace ka rinka tsaka tsaki a tafiya yana koya ma dan shi yadda zai tafiya ai ce mishi wa gudu mai sauti ka rinka kasa kasa da muryanka yace irin wannan sauti yaka da karbi din nan kalan kukan jaki ne wannan to ita ma tana so ne a rage kudin nan yayi yawa an gane magana sai da ce mishi wa kusur fi masika wa hudud min sautik shikenan sai ya fara ja kuma a hankali yana tafiya sai ya dan fara irin baituka nan na waki misali irin ajmalu min kalam talaka ta'ini wa akmalu min kalam talidun nisa'u kolekta mubar irin na yabo din nan an gane magana sai ta ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun cikin suratul shu'ara kenan shafin second da last mawaka fa batattu suke bin su sai ja baki sai ya shuru kun gane maganin kuwa sai ce ka amma baiwar Allah ko Allah ya miki baiwa falala kun gane maganin kuwa ya Allah ji sai ta kawo karin wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba masu gane wannan sai masu hankali cikin alkur'ani kenan an gane maganin kuwa sai ce mata hallaki min zauja kina da miji ne sai ta ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an asyayin tubda lakum tasu'ukum wai ta saluwa ina nuzul tubu da lakum suratul maida kenan Allah ya ce wa sahabbai lokacin da suke ma annabi tambaya irin wasu tambayoyi sai a hankali sai Allah ya ce ya ku da suka imani ku daina yawan tambaye tambaye idan qur'ani na sauka kuna irin wannan tambayoyin za a yi muku bayani idan ai muku bayani wani lokacin kuma abin zai so sa muku zuciya to kaga shi ma nan tana tuni ne to me yana tambayan wannan la tasalu kar ku ta tambaye tambaye da hana shi kenan a cikin suratul mere maida suna ci gaba da tafiya an gane maganan tafiya tana kyau ana can ciki sai da sai kusa wurin sai ke tambayanta kina da yara ne ita matan kenan ko sai da ce yaya haya kuzi nikita da bi kowa ya ji guda da yake nan ko akwai wa yake nan ya haya wata kaza allahu ibrahim kalila annabi ibrahim kenan ko suna ɗanta ibrahim kenan ko ya zakariya inna nu an samu guda nau kenan uku to shi kenan ta yi kira sunansu da ƙarfi tunda an kusa wurin kenan ko sai ya ga wasu matasa ɗanyen jini a jika sun taho su uku ashe mahaifiyarsu ne ta ji yakin haji ta bace hanya to ana zuwa nan sai ga ta ciro kuɗi a jikinta ta ba yaran ɗanta guda ɗaya kenan sai ta koma cikin suratul kahfi shafi na uku an gane maganar kuwa da Allah yake cewa fa basu ahadakum bi warakikum hazihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatukum bi rizqin minhu ba wata nan ashabul kahf bayan sun farka ba bayan shekara 300 da wani abu sai ga yunwa ta kama su duk wannan shekarun mu ba yunwa saboda an gane magana sai suka yi kide daga cikin su da kuɗi suka ce amma ya hankali saboda kar a gano su tunda kun san sun yi tawaye masarkin su sun ce su Allah ɗaya suka sani shi kuma sarki yana nema a kama su suka je kogo suka fake a nan to kuma sai Allah ya ba su kariya an gane magana to kage yanzu sai yake shi kiran mene ya je cikin gari ya siyo mene abinci ya je ya siyo abinci ya kawo sai ta nuna bakonta ta ce kulu wasu rabu hani an bi ma aslaftun fil ayyamin khali ku ci ku sha saboda alherin da kuka gabatar a kwanakin da suka wuce sai ce a to shi ba zai ci abinci ba sai an ba shi labarin wannan tsohon ya take ta ce mahaifiyarmu suka ce mace mahaifiyarmu ne shekaran ta kai arba'in ba ta magana da komai sai ƙur'ani gudun ka ta kuskure ba akwai masu mawa rubutu ba ba mala'iku suna rubutu ba da dama da hagu to su rubuta ƙur'ani an gane magana idan Allah in bai da ilimi zai zai iya wannan ba da ansa da gane yadda na yi summarizing ne dan a gane ai to Abdullahi dan Mubarak to irin waɗannan bayin Allah za ka ga ba sa so a sani shi yasa zaman lafiyanka ibada irin waɗannan galibi ko wanda ba na farilla ba magabata abin da suke shi ne duk wata ibadan da ba ta farilla ba to ba sa bayyana ta mafi yawancinsu bara dan maka ka gane dan karin baka a duhu shine wannan sallar magariba da muka yi wajibi ne ko sunna ne to sukan yi ta fili gaban kowa ishafa amma nafila mafi yawancin suna yi a gida ne ba sa son kowa ya sani saboda mene saboda an fi taba nafilan ai yanzu da Allah wadancan guda uku menene ya taba su a wurin riyan aina a sadaka ko a zakka ai zakka shi a shari'a ana so ma ka bayar a san ka bayar ne kun gane maganan shi a ka bayar a san ka bayar ne shi amma sadaka shine Allah ya ce in tubutu sadaqati wa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutu alfuqara ba yace fa huwa khairul lakum yace idan kuka bada sadaka a gaban kowa a gani yace to kun kyauta ma da Allah Allah cikin suratul baqara kenan ko yace amma da za ku koyi sadaka ku bada ba wanda ya san kun bada da yafi muku me me duka ne yake magana fa ala ilan mun kalaka to ga ya fada maka way in safe an gane maganin kuwa sannan ka koma shafin da daga sai Allah zina ya kuluna riba la yaqumuna ina nufin shafin da daga sai saura falle ɗaya da shafi ɗaya me Allah ya ce ayan karshe alladhina yakuna malum bil layl wan sira wa la niyata lahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun alayhim mutanen kirki sunan da suke ciyar dukiyar su da daddare da rana boye da kuma bayyane an gane magana yasa in dai sadaka ce yi kokari dan uwa ka ba da ita ba wanda ya gani ba a gani ba balle ka ji daɗi cewa an ga ka bashi kun gane maganan shi ma shedan din baya jin daɗin irin wannan sadaka shi shedan ba sada yana so ne ka bayar a gaban jama'a saboda ya saba ka amma kuna kokari ka san ko baka yi magana wani ce kai alhaji wani irin irin hai Allah dai saka da alheri to sai ka dan ji dadi anan naka to kaga ya taba maka aikin fa kun gane magana amma ka je ka bayar a boye kai daga cikin mutanen mada za su samu inuwan al'arshi ranar da ba mai inuwa ce na Allah shekara dubu hamsin akwai wanda yake bada sadaka ba baya san a sanya bada to Allah ba falala bane wannan kun gane magana sannan kuma ka ji alhajin ya sa misali akwai mutanen kirkin da kowa alheri suka yi ba su a san waye aikin alheri ba ku gane ba zai iya zuwa ƙauye gina masallaci ko da ke ma'ana gina masallaci ne ko gina masallata o wanne ne ya faci ce gina masallaci ko gina masallata gina masallata kuma mun yadda to ba wurin masallaci misali da yanzu mu ce akwai wani gari ba masallaci a garin ko sai aka sai as an option zabi guda biyu masallaci mu ce ba masallaci a garin an gane magana mu bashi a haka sai yanzu aka bada zabi a gina musu masallaci ne ko ku a gina masallata yana cikin bukari yana cikin musulun mun karanta umdatul ahkam ba haka bane yace wuditu khamsan lam yutahunna nabiyyan qabli ba haka bane yace nusirtu bir rabb masirata shahrin ko waju'ilat li al ardu masjidan wa tahura wa uhillat li al maghanim ko wa kana an nabiyyu ba'su ila qaumihi khassa wa bi'istu ila an-nasi amma ya ce wa wa'itu shafa ba su ne biyar ba to haka duk inda ka yi sallah Allah zai karba amma kuma ko aka ba ka yi sallah ba daidai ba Allah baya so kun dan gane magana a ba ku gane ba ina ce mun sha karantawa hadisi ne annabi yake zaune a masallaci wani bawan Allah ya shigo yanka gabatar da sallah ya zo ya ce assalamu alaikum ya nabi ya ce mishi wa alaikum assalam ya ce irji fasalli fa innaka lam tusalli yace kai bawon Allah kuma kai sallah ba fa kai sallah ba a masallacin waye a masallacin annabi asan shine ko the second rank a duniya daga ka'aba to sai masallacin annabi to sai masjidul aqsa sune guda uku an gane magana kenan gina masallata shine magana su ci gaba da ya tushen bishiya Allah zai bada lada amma idan ka kira musu masallaci ta miliyan biyar amma ba su iya sallah ba to an da yi awaki wurin kashi a san mutum fasa ya san kima abu yake girmama shi fa kun gane maganan kuwa yanzu tunda ana fashion ba ana zagin masu waya bane ana kwalliya da waya ba wani kan sai ta ɗari uku ba amma a lokacin da zaka ce mishi akwai wani littafi tasiri karimu rahman dubu goma sha uku sha uku to gashi na an gane saboda shi ne san kimar littafin ba ba haka wani to shi ne ba su san darajar masallaci ba ka zo ka yan gyara musu masallaci da zai ɗan yi kwalliya tukunna amma dai ba za a gyara shi yadda ya kamata ba sai da ai ba san darajar shi ba Allah ya sa mu dace amma idan aka gina masallata za su za su yi bulan kasa su su gina ina saboda ka gina su to amma mu ne muka bai muhimmanci har ma kawo maka hadisin Usman ko wanda ya gina ma Allah masallaci ko kuma kushe kan kuciya ne Allah zai gina mishi aljanna irin dai waɗannan ka san wani lokaci abu ne ya kaɗu guda biyu mai mahimmanci da wanda ya fi mahimmanci na'am mutum ne ba shi da gira amma idan shi ba lafiya sai aka ce to a gyara giran ne ko dai a gyara maka idan ka dawo kana gani ya ce me duk suna da mahimmanci amma dai idan da ya dawo da shi kawai an gane maganan gina masallaci abu ne mai kyau amma gina masallata shine number one to kuma su kudin mu na'am a ina a samo musu malami ne yayi a samo musu malami ne ma'ana yanzu misali a ce garin da ba masallaci amma kuma da musulmai a wurin sai ya samu wani malami aka biya shi albashi kila duk wata ana bashi dubu ɗari kila in a kusa da su akwai wanda zai iya aikin a bashi in kuma babu sai an je birni a je a samu ana iya samuwa in ya ga zai a zuwa bashi ko wata shida ko shekara ɗaya ai magana ne na kuɗi ko kila za a gina musu masallacin miliyan biyar ne a wurin an gane masaurar suna da yawa amma kuma ba ina sai amfani da miliyan biyu da rabi to ladan da zai samu ya fi na miliyan biyar ɗin masallaci ba ku gane ba ba wani lokacin mukan yi abu ladan da ko ga wata tafi lada kuma sai mu je mu yi karama wallahi ko aka kashe kuɗi akwai gurin da in gaje ka kashe kuɗi za ka samu lada amma ladan ba yawa yanzu wancan da ya kashe miliyan biyu ya gina masallata ya fi wanda ya gina musu masallaci miliyan biyar yanzu kaga akwai miliyan uku a tsakaninsu an gane magana amma kuma lada a gurin mai duka tarin ladan mai miliyan biyun ya fi na mai miliyan biyar ɗin saboda shi wannan ne asalin mai muhimmancin wani ne bawa ana bin sallan azhar kuma ya tsana fula kun gane magana Allah ya sa mu dace mu koma ta yanzu dai an gane Abdullahi dan Mubarak can ko to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa game da irin wannan gudun duniya ita ce solution idan baka so riye shiga yakinka to ya yake gudun duniya an gane magana shine ba wanda kace ni ina gudun duniya ba a a ka yawaita wannan addu'a zai taimaka maka an gane magana ya zama tun farko yanzu misali kaga daga cikin abin da yake wulakanta mu ai kwadayi ko ba ka bane to duk wanda Allah ya bashi wadatar zuciya kan samu sauki Allahumma inni as'aluka al-huda wattuka wala fafa wala zina ka roki guda hudun nan kana yawan yi kaka ce one day in Allah ya duba maka sai ka ka samu wannan to in ka fara samun irin wannan wadatar zuci zaka ka kiyaye abun hannun mutane isa wani sahabi ya tambaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace dullani ala amali yudkhilul jannata wa ba'di anin nar yace laqad sa'alta nazim wannan tambayar mu'azu kenan yace wannan kuma dullani ala amali idza amiltu habban lahu wa habban nas ka faɗa mu aiki ya rasulullah da inni Allah zai so ni ko mutane za su ji suna yi na an gane magana abu guda nawa kenan Allah shine duka mai sama babu talaku zai ji yana suna kuma sannan abokan zama na na rayuwa kun gane magana su ma za su ji suna suna suna sai annabi ya ce to yadda za ka yi ka ji Allah ya yi ka samu shiga can wurin Allah ya zai hafi duniya ya bukalla ka guji duniya sai Allah ya ji yana yi da kai an gane magana sai ya ce wazat fi ma inda nasu ka kiyaye abin hannun mutane to mutane za su ka wannan ita ce ka'ida to haka idan mutum ya samu wadatar zuci same ne ya samu kamewa an gane maganan kuwa to sai mutum ya kiyaye duniyar daga ciki shine lissafin shi inda ya wayi gari ya fara lissafin shi baya cikin yan yamma me yasa saboda ba ta da tabbas ka wancan hadisin na Abdullahi dan Umar ko yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun fituniya ka annaka غريب أو عابري وكان ابن عمر يقول بقى إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ولا إذا أمسيت فلا تنتظر المساء سبا yace idan kawai gari annabi yace ka zama duniya kusan ta'biri kuwa fi hakuri fa shine ke ta hanya fa wannan ba matafiyi wannan ba a'a yace kaman bako ko kuma mutumin da zai ke ta hanya yanzu Allah wannan titin namu kana so ka tsallaka zaka shimfida tabarma to haka ake so kama duniya ka daina lissafin ta to in kana wannan zai wahala ka tsaya kana neman suna ka tsaya kana neman yabo ka tsaya kana neman wannan to sai ka samu sauki ikhlasin ka zai zauna lafiya Allah ya bamu shi Allah dan Umar ya kance idan ka waye gari ka bar ka daina lissafin kanka cewa zaka kai yamma to wanda yake wannan zaka ga yana takalan dan da duniya kun gane maganan to to shine zai taimake shi amma in dai kai dan nisan asani ne dan neman suna ne dan neman daukaka ne kuma kace ba kariya to ai shi dan daukakan da kake nema shine riyan ai kun gane magana shi wancan alaran man ba san asani ne ya kai shi wuta ba shi wancan alajin mai kudi ba neman suna ne ya kai shi wuta ba shi wancan mai jihadin ba san iyawa ne ya kai shi wuta ba to duka guda ukun nan kuma sai ka kiyaye kanka sannan za ka yi to kuma ko wani abu da shi dan yake shi ne sai ka mutane aka irin wannan karatu sai ka ji mutu ya ce maka a to tunda haka ne ni ma ba zan yi sadakan ba to tunda ko kai za ka shiga wuta kun gane so yanzu wannan ga'idan shedan ne ka mishi ta da yadda za a yi shine kawai eh akwai eh kai kokari ka kiyaye ya zan yi shine in sadaka ne it's not compulsory ka yi abubuwan mutane an gane maganin kuwa har ma za ka samu yin waraki shekara dubu hamsin da za a yi kai kana ciki ya annabi ya ce sannan kuma ga ƙur'ani yana cewa in kun bayyana sadaka na'am ya ce to madalla da sadaka in ji Allah ya ce amma da za ku ɓoye ku ba da ita wa talakawa Allah ya ce fa huwa khairul lakum ayan ƙur'ani ne fa kasan ko dan ƙur'ani dole ya dafa saboda shi ya da ƙur'ani to in karatun ƙur'ani ne shi magana kana ya ka shiga daki ba haka bane ka yi abin nan sai dai kuma shi ma nan kuma je ɗaya na wani abu galibin ka je kana hankalin wani lokacin gyangyari ya ce karewa da shi ba shi ma kuma to amma kuma duka waɗannan abu guda kun ba za ka iya su a bayyane kowa ya gani kuma amma ka shiga aljanna za ka karatun qur'ani a bayyane lokacin za ku ta yaƙi da shaidan kai wani akwai murya a lokacin kai kuma kana ta nuna mishi kai dan Allah kake yi kuna faɗa sadaka ana alajuwa ne kai kuma baka son a sani haka jihadin ma kai baka so ma abin nan Allah ya samu dace lokaci yayi ko na'am annabi mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi kala man mata huwa ya'lam wa yadu min dunillahi nidan da kalan nar duk wanda yaka mutu amma yana hada Allah da wani kishiya to ya shiga wuta yasa shi kafiri kana yi cewa dan wuta ya mutu an gane maganin kuwa amma mutum musulmi ko fasiki ne baka ce mishi dan wuta kasan muna irin wannan kuskura ce kai to yanzu musulmi musulmi kuma amma gaban fashi da makami irin da waɗannan laifukan an gane dukansu gaba ɗaya da fashi da makami da sata da irin duk waɗannan ba da kisan kai da waye duk mutum ba yin shi yana na musulunci an gane ba na ce ka je kai ko mutum ya yi ba amma dai ka sani aqidan ahlus sunna wal jamaa ka bai komai ne kirman ne dai ba shirka ko kafirci ba mutum yana na a cikin da'ira ta musulunci sai dai in ya mutu wannan ya rage Allah in ya ga dama ya yafe mishi idan kuma ya ga dama ya mishi mene azaba to da ka dan fankance misali ai kamar mutum wanda yake fashi da makami eh in ka ga ya mutu ya shiga wuta kai tsaye da sunan auto sai dai ko dama ya kauce hanya kafin ya fara sana'a to kuma dama wannan ko bai fashi ba inda ya kauce ne hanya amma shi Allah subhanahu wataala ya faɗi hukuncin mai fashi da makami haka sata to sai dai ta yaka ranar salama yana cewa la yazini zani hina yazini homo ya ce mai zina ba zai zina lokacin da yake zina yana mummuni ba na kawo ma hadisi ne saboda dan ta yaka tukuna sai in kawo ma kuma bayani dan kaka je ka ci karo da shi kuma ka ji an ce a'a ba an ce ne imani an ce ba mun so ba Hausa mukan ce misali kai wannan mutum ba shi da imani ko ba naka ba to kuma an ce misali mutum duk mai ya aikata in dai babban laifi ne aqidar ahlus sunna wal jamaa shine yana na a musulmi fasiki an gane magana tunda yana mana bayanin me fasiki a musulunci ko yawa ba ma hangan ba shi ba to sai zama annabi salama ya ce me zina ba zai zina yana mumuni ba to wani irin imani an gane magana sai idan ka ce ba me zina bai zina hadisin manzon salama yana mumuni to kuma kenan yana koma kafiri ne zina sai ya dawo a'a akwai abin da imamul bukari suke buga babu su ce babin da ke magana akan alkufur dunar kufuri mana annabi ya kira abin da kafirci amma bai kai kafirci can na fita ba kunnan jari ko to shi ma haka ne wannan ana nufin gan imani na imani yana na musulmi amma wannan inuwan na imani shine ake daukewa da haka da mazinati zai mutu yana zina ya mutu a musulmi fasiki kuma za a tashe shi akan zinan shi ku dan gara magana su da kila da suna baka ce mu mutumin da yake laifi babban laifi ka ce bai kafiri da kayi wannan kaulasar din ka shiga magana Allah ya samu dace ina ganin sai mu tashi hadisi Abdullahi dan Mas'ud in Allah ya kai mu sati mai zuwa da ai ba gudu mu ce ba ko da abun mu insha Allah na sa alama Allah ta baya da mai da sarakan nan eh
ana samun bayan Allah ya sare ka kamar cikin jama'a na ba su ci eh kuma ba ka yi ɗan tausaya ko ka tausaya ko bayan da ka ba a zalunci
kamar ya ne ka dan dunkula abun fa tunda ka san Eh, ba kamar misali almajirai da ba akwai mabarata misali wani zai da shi ba eh na ya kan zo ce jiki ne na yin tsari Eh, kuma ba a eh.
taimaka mu eh to kuma ga jama'a za su gani na na ga zan iya bari kawai in yi shiru ma da ya wuce a'a za ka ba shi za ka ba shi ne ku ta faɗa da tsohon shi ne to za ka yi alheri sau da shi dama target din shi ayi hana alheri ka gane magana idan ka matsa ne kai ba sai ka yi ba sai ce ka yi sai ya sama mutum riya ai ko masu karatun alkur'ani duk wanda yake karatun alkur'ani jerin can guda uku na duk wanda ka yi wannan aikin wallahi da mijini to sai ya bi sawun aiki ne kuma ya sake aikin shi ba ka gane ba karatun Qur'ani yana daga cikin abin da duk wanda ya sani in ka fara za ka fara jin gengeni ka rasa ina aka samu wannan saboda yana yana calculation shi tsohon nan saboda idan ka karanta alkur'ani daga fatiha bakara zuwa nasi kana da lada miliyan uku da dubu ɗari biyu da talatin da shida ɗari bakwai da goma to kuma shi yana ya amfani shi kun gane maganin kuwa saboda masu bibiyan sun bibi harafin duk harafi ɗaya ɗaya biyu uku hudu kun gane magana yana da 323 dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya 61 da 671 to idan kai translate ɗin shi ba annabi ya faɗa ya ce duk wanda ya karanta harafin alƙur'ani ɗaya yana da lada goma an gane magana ya ce ban ce muku alif lamim ba ba guda uku ne a nan wurin ba ya ce alifun harafi ne lada goma kenan lamun harafi ne lada goma kenan mimun harafi ne lada goma nawa kenan na ce alif lamim talatin kenan za a rubuta harafi to sai ka buga shi ta hamsin shi wannan dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya zai baka miliyan uku da dubu ɗari biyu da talatin da shida da ɗari bakwai da goma to yana kallon mutum ya ta wannan abu shi kuma shafi ɗari shida da hudu in muka manna mu kenan irin wannan bugun saudiyan da an gane ba bugun hannu ba an gane to shafi ɗari shida da hudu idan ka ɗauka ka ce to ai kai baka haddace qur'ani ba kuma kai kila ba za ka hawan yanzu dai abu kun gane magana to kana iya ɗaukan misali kuru wallahu ba gashi nan da kula wasu bari ba su rabin nasu ba kamar min ta yaso ɗari shida da hudu ai shi kenan kun gane magana ka yi shafi ɗari shida da nawa kenan za ka samu wannan to duk fa kana karanta ka- da can da kace bismillahir rahmanir rahim sai dai fa ko calculator ka fara alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi shi bai yana kallo ana ta wannan rubutu malaiku suna ta counting fa to shi da sai ya zo samu mutum bacci ta zama ya ga dingil da kuma za a fara gulma sai ka ga shi kuma ya dawo ya gere kuma magana magana to tunda shi da farko zai hana ka karatun qur'ani kun gane magana idan bai yi nasara ba to sai ya sa maka san kai kai dan aji to idan kai nas- idan ya nasara a nan to kana karatun qur'ani ba lada ba ga baka yi na kenan wai na so ka gana an san ka ne shi ta farko zai so ne kar kai sadaka dan baka yi sadaka ba dama ba riya to ba kuma lada to shi ma wancan alatin da yana gina masallaci duk ku tambaya na za ya ake wajen cire kuɗi a aikin Allah ba wahala yake da shi ba to alhajin ya matsa ya fi shedan ya fi karfin shi anan tun da ya matsa sai ya gina masallacin to gina ya gina to shi kenan alhaji wani ai kuna kokari Allah ya saka da rai sai ya ji daɗi ka gane maganin kuwa to shi kenan sai ya tafi da aladan nashi anan kaga an asaran kuɗi ba kuma lada amma da farko take ɗin shedan ya hana a yi sadaka idan bai samu nasara ba sai aka yi sadaka to zai shiga ya ce ka amma ka kyauta kai bawan Allah to idan mutum ya da wannan sai zama an yi aikin ba lada to haka ma mai jihadi wa yake so ya mutu sai ka fi karfin ranka za ka fita jihadi to kuma idan ka fita jihadi ka fi karfin shaidan kenan ko to sai ya sa maka ka amma kuna kokari in ba irin kuma buwa zai fito a irin wannan dara ka gane magana to shine kar ka daukar ka ba sai ku ta faɗa da tsohon Allah ta je ka kushe shi haka ake yi shi fada da shi ɗanfa baya karewa sai in an zara ranka ne yake haƙura shi wai yanzu da zai zo ya yi ya yi da kai kai ne fi kake ya kamata ya fushi ko zai sake dawowa a jana shi ba ruwan shi Allah ya sa tambayar nan game da karatun jiya ne Eh, kamar yadda aka- ka kawo cewa na
bayan sallar shari'a mutum ya kamata ya zauna a gida eh haka hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu alhadisa ba'daha ba hukunci da yake son ji saboda muna da wata majalisa da za ka kamar shi ji wannan ya zo nan bayan isha a ɗan gaggare sali zuwa eh wani lokaci kowa ya tafi na gane yawwa yau to ci yanzu mana a kawo hadisan guda biyu ban gane magana annabi ya ce iyakum wal julus ala turuk wannan gamammiya ke ya ce ka shedinku da zama a gefen hanya zaman dandali majalisi ya ce masu habai kun gane magana ya ce na ce ku daidai zaman wannan majalisar ji annabi muhammadu ya zafi zaka ce na bayar rasulullah kawai wannan ne zai fito daga gida wancan fito daga gida a ɗan yi fira kawai to me a ciki tunda kusan hali kala biyu ne na faɗa mana na ce ko kai ne da yaro kake ce mishi yana wasa ba ka so ke yana ce mishi ka bari sai ka ci gaba da magana da matanka sai yaron yana ɗan waye sai ya wayo ya ga ya ci gaba an jima ka wayo ka ce mishi kai ka bari mana na ce ka bari yanzu yaron ya fahimci ana hana shi amma hanin ba mai mai ba amma da waigowa uban ya dura mai zagi ya kai mai duka na'am zai sake yin wani abu dukan sahani ne fa to shi ma annabi yana ce musu ne ka ainihin to ne zaman wannan majalisi da kun ba shi sabu zai ce a bayar su da kar waɗan dai wannan ya fito daga gidan shi wancan ya fito daga gidan shi a zauna a ɗan tattauna su biyar su ma ya fi alahira da sauransu annabi ya ce ka da kun bar firan nan ya ce ya hara su da na irin da ya suna su su a masu dama kenan ko hali ne to amma tun da aka masa kaga kamar da sauki sauki ko annabi ya ce to tun da haka ne fa in abu ya ce musu in kun ki kun bada sai kun zauna to a zauna din a gane ba ma nan ne ya ce a zauna din ba shi ya ce ne fa in abu in kun ki to to ba ku tarika haka ku ba mu hanya hakki menene hakki sai ya ce zattul fasa in an goma ta rufe ido da yake nan ko warattu salam in aka yi sallama ko fira ta yi daɗi ko mai gaddama dole a samu ɗaya ƙalla ya cewa alaikum salam bi kenan ko sai ce wa kaffal aza'anin nasu da kamewa daga cutar da mutane kasan ana zo alajiwa da aibe yi ba da yi kaza kaza kaza kaza annabi ya ce to kara fara wannan guda nawa kenan to wanne muke cikawa ciki
dama dama sallama yau ta dan dama dama ko aka dan da taure ko yauwa to kaji wannan daga murkiya ne irin shi da rana da safe da waye an gane magana to sai ka sake dawowa wancan ki kuma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma wannan ya ci banci dare ne an gane maganar kuwa yana so mutum ya ta'azka da sauransu wal hadisi ba da annabi yana karhanta hadisi ne fa an gane maganar ko ya ce annabi yana karhanta baya so al hadisi ba da ba da salatul isha zuwa fira shi ne hadisi an gane magana bayan sallan isha har na ce mana to kamar wanda larura shari'a tana kallon kila mutum zai fita shago shi yana neman abinci to wanda kaga yana neman kuɗin shi ne amma dai a je a gyara zama a kama a kama fira to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga yana da bambanci da wancan da wannan fira haka wannan da rana da sauransu wannan ya ka ba mu hanya haki ba matsala tare da ummu salama ta rubuto hadisi ta ce duk majalisin da mutum ya zauna in dai bai ambaci Allah ba ba salatin annaba ka ya tashi sai an nuna mishi ita a filin kiyama kuma sai ya ce jiyasa ya yi da nasa akwai aiki ka gane maganin kuwa to kuma irin wannan abin tunda ya zama mana jiki yadda zaka ka ya kuce kanka ma fa sai ka yi da gaske kun gane fakana dan misali yanzu kana jin wanda yake saba ya fito kullum da daddare ko ruwa aka yi wani sai ya fito saboda shi bai fito din ne kamar zai zazzabi ne ya zama mushi ne jiki to da makaranta muke zuwa kana gana ai da mun zama manyan malamai kuma gashi daga duniya sai ina gashi kuma tana karɓar matasa dan ni dai wannan malamin Abubakar Mamazi ai Allah da ya ji kan musulmi matashi dan lafiya a jikin normal amma ji- jinyan kawai Allah ya karɓi kayan shi ya tafi kenan ba to haka take mana dauka da Allah ya sa mu cika da imani da haka mu fitan kenan ba fa annabi ne zai banna shi ba mu ne zamu banna mu ni nashi yasa na karatu ma yara na kan tambaye su wai mu ahlus sunna ne ko ahlus sunsuna ahlus sunna su ne su sun yadda su bar komai su ba annabi ahlus sunsuna kuma suna sunsunan sunna ne wanda ta yi dadi ce dama annabi ya ce wanda kuma ba ta yi dadi ba su ba mu annabi kayan shi to kaga ahlus sunsuna kenan to yasa dole mu tambayi kanmu Allah ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam.